بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أفلم يسيروا
أفلم يسيروا في الأرض yanzu ba za su fita a bayan ƙasa ba fa yanzuru su tsokaci su duba kaifa kana aqibatul ladina min qablihim ya ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kasance ga marallahu alaihim Allah ya halakar da su ai a halaka an fusahum ya halakar da rayukan su wa auladahum da ƴaƴansu wa amwalahum da dukiyarsu wala likafirina amsaluha su ma kafiran da suka zo a ƙarshe za a yi musu azaba irin ta kafiran farko ai a misali ake mace man qablahum shine misalin uqubar da aka yi waɗanda suka gabace su ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولي لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلون الأنعام والنار مثوى لهم
zalika wancananka ai nasarar mu'minina shine cin nasara ga mu'minai wa qahrul kafirin da rinjaya kafirai bi anna allah cewa ubangiji allah maula shine majibinci ai waliyu shine majibinci wa nasir shi mai taimakon shine mai taimakon allazina amanu waɗanda suka yi imani da allah wa annal kafirina su ko kafirai la maula lahum ba su da majibincin lamarin su inna allaha yanzu dai ubangiji Allah ya bihilin lazina amanu yana shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai jannatin aljannatai ta jirimin ta haka har ana haru wanda koramun ruwa suke gudana a ƙarƙashin ta wallazina kafaru su ko waɗanda suka yi aikin kafirci ya tamatta'una za a jiyar da su daɗi shi duniya a nan duniya wa ya kuluna suna ci kamata a kula da al'amu kamar yadda dabbobi suke ci ai laysa lahum himmatun ba su da wata himma illa budunihum sai su cika tukunnan su wa furujuhum da al'auran wala yaltafatuna ba su waiwaye ila al'akhirati zuwa ranar karshe wa naru kaga wutar jahannama masawallahu ita ce mazauki gare su ai manzilun shine masauki wa makamun shine matsayi wa masirin shine makoma wa ka'ayin min qayyatin ya ashaddu quwwatan min qayyatika allati akhrajatka ahlakanahum fala nasira lahum
wa ka'ayin ay wa kam min qaryatin da yawa alƙarya wari da biha ahaluha ana nufin mutanen alƙarya ne ya shaddu watan waɗanda suke su suka fi tsananin ƙarfi min ƙarya suka daga alƙarya ta makka ta shine garin makka ai ahalaha sun fi mutanen makka ƙarfi allati ahara jakka wannan da muka fitar da kai daga suka fitar da kai daga ciki ru'iya an kiyaye lafzin ƙaryacin lafazin nan na ƙaryacin ahalaknahum mun halakar da su ru'iya ma'ana da al'ula na farko wala nasara lahum ba su da wani mai taimako min ihla na daga barin halakarwan mu afa man kana ala أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم
afaman kana ala bayyanatin shin wanda ya kasance yana bisa ga hujja hujjatun hujja wa burhanin da dalili min rabbihi daga wajen ubangiji ne wa humul mu'minuna sune mu'minai yana zama kaman zuyyina lahu su wa amalihi kamar wannan da aka kawata mashi mummuna aikin shi fara'ahu hasanan sai ya ga aikin shi shine kyakkyawa wa hum kufaru makka sune kafiran makka wa taba'u sun bi a hawa ahun son zuciyarsu fi ibadatul awsani a cikin bautar gumaka ay la ma salaka babu tamkace sai ne ya bayyana ma tsakanin su مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من قمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وأبصيرهم على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
مثل أي صفة الجنة شيني صفة الجنة التي وإذا المتقون ودن نند أكيم ما سطورا الله على قولينتا على مشتركة ودى تكي عبد تاريا بين داهليها فكان من شجتا مبتدأ ونن مبتدأ حبره لاباري شي fiha alharun akwai koramu cikin aljanna min ma'in na ruwa gaira asinin ba mai canzawa ba ya zo bilmardi wani kasar balaribin wa hadarin ai gairin wata gairin wanda ba ya canzawa bihe lafi ma'in duniya saɓanin ruwan duniya waye ta gariyan shi yana canzawa bi aridin da wani mai bijirowa wa alharu akwai wasu koramomin labanin na nono lam ya ta gayyar a'amuhu wanda daɗin shi ba ya canzawa bihe lafi labanin duniya sabanin nonon nan duniya lukurujihi saboda shi na duniya ya fito ne mina lururi daga hantsa ta dabbobi wa haru akwai wasu koramomin hamarin na giya lazzatin wadda take lazizatin mai daɗi ce da sharibi na ga masu sha bihe lafi hamarin duniya sabanin giyar duniya فإنها تتجه الدنيا كريهة أبي كاماتي عند الشرب وجنشا وأنهار da wasu koramunan asalin na zuma musaffan wanda yake mai tsarki bihe lafi asalin duniya sabanin zuman duniya fa innahu cewa shi bi huruji da fitowar shi min budunin nahali daga cikin nan na 'ya'yan ƙudan zuma wa khalidu hushamu yana cuɗanya da maiwa gairu da wani ne walawum yana gare su fiha a cikinta asnafun akwai dangogi min kulli samarati daga dukkan ɗiyan itace wa magafaratun da samun jin kai min rabbihim daga ubangijinsu fa huwa ralin Allah shine mai yarjewa anhum gare su ma ihsanihi tare da kyautata wa shi ilaihin zuwa gare su bima zikira da abin da aka ambata bihe lafi sayyidil abidi sabanin shugaban nan na bayi da duniya da ake yi nan duniya fa innahu cewa shi har ya kuno yana kasancewa ma ihsanihi ilayhim tare da kyautata wanda yake yi gare su sahidan alaihim wataran kuma sai ya fushi da su kamar huwa halidun yana zama tamkar wanda ke dawwama kinnara a cikin wata habar mubtada'in labari ne na mubtada mukaddarin abin kaddara ai amman huwa ga wanda ya zamo fi hazan na a cikin wannan ni'ima wasu ku ana shayar da su ma an hamiman ruwa wanda yake mai tsananin zafi ai shadidul haradati wanda yake mai tsananin zafi faka da'a a ma'a'ahum yana yanke uwar hanjinsu ai masari nahum shine uwar hanjinsu fa haraja sai ta fice min adbarihim daga bayyakin su wa huwa jam'u ma'i'an shine jam'i na uwar hanji ya zo da kasari da yan kasara wa alifuhu ana danganta shi an ya'in bisa ga ya'i li qaulihim da faɗarsu cewa mai iyali wa minhum yana daga cikin su ayyul kuffar su kafiran nan man yastami wa ilayka wanda ke saurari ya je ka fi hudu mutul juma'a ta abuwa ta juma'a wa humul munafiquna sune munafiqai hatta idza haraju hasi in sun fito min indika daga wajenka kalu sai su faɗa lillazi na utul ilma ga waɗannan da aka ba su sani ai da ulama sahabati ga malamai cikin sahabbai minhum abdu ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yana ciki wa mun abbasin da kuma abdullahi dan abbas suna faɗi gare su istihza'an dan izgilanci wasu huriyatan da kuma bananci ma za qala anifan wai menene ya faɗa tun farko ya zo bil maddu wal qasar ai sa'ata a wata sa'a ne ai la narji'u ba mu komawa ilai zuwa gare shi wala'ikan lazina su ne waɗannan da ba Allah wa ala kulubihim da Allah ya shafe imani a zukatansu bil kufri suna ta aikin kafirci wattabi'u ahwa'ahum sun bi soye-soyen zukatansu fin nufaki cikin munafiyanci wallazi na hita dau waɗannan da suka shiryu wa humul mu'minuna su ne mu'minai zadahumullahu hudan sai Allah ya ƙara musu shari'a wa atahum taqawahum ya cusa musu tsoron Allahnsu ai alhamahum ya cusa musu ma ya taquna bihin nara abinda suke jin tsoron wuta da shi fa hal yanzuruna yanzu ba su tsoka فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء شراطها فعني لهم إذا جاءتهم ذكريهم فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومصويكم فهل ينظرون
fa hal yanzuruna shin yanzu ba su yin saurari ai ma yantaziruna ba su yin saurari ai kufaru makka ta kafiran nan na makka ila sa'ati da tashin alkiyama an ta'ati yahum cewa ta zo musu badal istimalin wannan musanya ne na gamewa min sa'ati daga cewa sa'ati ai laysa al'amaru al'amaru bai kasance ba illa an ta'ati yau cewa tashin alkiyama zai zo musu bagatatan yana mamaye su waje a can mame faƙar ja sharaɗuwa alamomin tashin alƙiyama sun zo alamatuha alamomin tashin alƙiyama sun bayyana min ha yana daga alamar tashin alƙiyama bi isatin nabi sallallahu alaihi wasallama ai kuma aiki mai tsira da aminci dan daga shi babu wani annabi wan shi kakul kamari da kuma tsagewa wata wadda hanu da hayaki da za a gani fa anna lahum ya yake ne gare su idza ja'a sa'atu idan kafin alkiyama ya zo musu anna zikrahu ina tunatawan nasu ai tazakkuruhum ina tunanin nasu ai la yanfa'uhum tunanin baya musu wani amfanin komi fa alam ka sani annahu la ilaha illallah ba abin bauta ma da gaske sai Allah ai don ya muhammadu ya rasulullah ka dawoma ala ilimika bisa ga saninka bi zalika da wannan annafiki ilimi wanda yake mai amfani fil qiyamati ranar alqiyama wasta gafar li zambika ka nemi gafara ga zunuban al'umma ka ai li ajalihi dalili ne kila lahu zalika an faɗi haka ga manzon Allah ma ismatihi tare da zaman shi tsararre a wajen Allah litastan nabiyyi ummatuhu dan al'umma shi su yi koyi da shi shi yasa aka ce istighfar wa qad fa'alahu hakika ko annabi ya aikata wa da Allah ya ce wa qala sallallahu alaihi wa sallama ma'aiki mai tsira da aminci yace inni la astaghfirullah ni ina neman gafara Allah fi kulli yawmin a kowane yini mai ata maratin ina yin neman gafara su ɗari wani da mu'minina ka nemi gafara ga mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata fihi ikramun wannan akwai girmamawa a cikin shi lahu ga manzon Allah da amara nabiyyam da umarni na annabinsu bil istighfari da yin istighfari lahum gare su wallahu ya'lam Allah ya san matakallabakum wurin juyawa ku ay mutasarrafakum wajen juyawa ku ya shigalikum ga shagulgulan da kuke bin nahari da rana wa masuwakum ya san makomaku ma'awakum makomaku ila malaji'ikum zuwa wurin kwanciya ku bin laili da daddare ai huwa alimun Allah shine masani bi jami'i ahwalikum da duk irin halayenku la ya kafa alaihi shay'un minha wani abu ba ya buya ga Allah daga duk abubuwan da kuke yi dare da rana ba zaru ku kiyaye Allah wal hidabu zance na ana yin shi ne lil mu'minina ga mu'minai wa gairihim da wani mu'minai wa yaqulu allazina amanu wa yaqulu allazina amanu laula nuzilat suratun fa idza unzilat suratun muhakkamatun wa zikra fiha al-qital رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولي لهم
ويقول الذين آمنوا وأنن سكي إيماني سنا فدا dalaban lil jihadi dan neman fita yaki laula halla nuzilat suratun dan me ba a saukar da sura ba fi hazikirul jihadi wadda za a ambaci yaki a cikin ta bai za wanzalat suratun idan an ka saukar da sura mu hukamatun wadda take a jizzartan da hukunci ay lam yunsaha min ha shay'un wanda ba a shafe wani abu na hukuncin ta ba wazo kira fi halqital aka ambaci yaƙi a cikinta ai ɗalabuhu neman yaƙin nan ga aitan lazina za ka ga waɗannan da suke fi ƙulubihin maralun akwai kokwanto a cikin zukatansu ai shakkun shine kokwanto wahumul munafiquna sune munafiqai yanzuruna ilayka suna dubi gare ka nazar magashi alaihi irin kallon wanda aka rufa mashi da hankali min al-mauti daga mutuwa haufan dan tsoro min wanda fita yaki wa karahiyatun da kuma kyama lahu gare shi ay fahum su ya hafuna min al-qitali suna jin tsoron yaki wa ya karahunahu kuma suna kyamar a fita yaki su munafiqai fa wala lahum wannan shi yafi gare su mubtada'un wannan mubtada ne habaruhu labarin shi da'atun da'atun wa qawlun ma'ruf fa idza azama al-amru falaw saddaqu Allah lakana khayran lahum
da'atun shine biyayya wa qawlun ma'rufun da zance wanda yake abin sani aya hasanun zance mai kyau laka gare ka bai za a zama al'amuru ai idan aka zartar da umarni ai fori lalake tal aka farlanta yin yaƙi falau sadaqullaha da sun gasganta ubangiji fil imani a cikin bayar da gaskiyarsu wa da'ati da kuma biyayyarsu lakana hayran lahum da yin haka shi ya ci alheri gare su waje mulatu lau kaga jumlan nan na lau jawabu iza shine jawabun nan na iza فهل أسيتم فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقدوا أرهامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمي أبصارهم
fahala asitum yanzu kuna sabawa ya zo da kasar sinu wa fatiha wa fihi iltifatun akwai waiwaye a cikin shi an lagaibati daga barin fakuwa a koma ilal hidabi zuwa ga hidaba ai la'allakum cewa ku din nan in tawallaitum in kun ba da baya a aralatum kuka bijire an imani ga barin bayar da gaskiya an tumsidu ku je ku yi banna fil arli bayan kasa wato kaddi'u arhamukum ku yanke zumuntakku ai ta'udu ku koma ila amrul jahiliyati ga al'amuran ku irin na zamanin jahiliya min al-bagai na zalunci wal qitali da kashin juna wala'ika wadancananka ayil mufsiduna masu bannan nan allazina la'anahumullah su ne waɗanda Allah ya tsebe masu albarka ba a sammaho ya kurumtar da su a nistima ilhaƙi daga barin jin gaskiya wa amma absarahum yan makamtar da ganin su an dari kirwada daga barin hanyar ta shirya afala yatadabbaruna alqur'anu am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna alqur'anu yanzu ba za su lura da ayoyin alqur'ani ba fayarifuna alhaqqa dan su san gaskiya an bal ala qulubihim yana ga bisa ga zukatansu lahum gare su a kafalu ha akwai rufi a cikin zuciya wala yabhamuna ba su fahimta alqur'ani إن الذين إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وعملي لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنضيئكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم إن الذين إن الذين ارتدوا innan lazina rataddu sanadai waɗannan da suka yi radda bin nifaki da yin manafinci ala a dabarihim bisa ga bayayyakin su min ba da ba ta bayyana lahum alhuda bayan shari'a ta bayyana gare su a shaidanu shaidan sawwala ai zayyana lahum ya kawata masu wa umli lahum kuma yana ba da shubta gare su ya zo bi lamni awwalihi wa fatihi wallami ko ko lami wal mumli wanda ke ba su shubtan nan a shaydan shine shaydan amma yana yi bi iradatihi ta'ala da nufin Allah madaukakin sarki fa huwa al murallu ai shine mai batarwa lahum gare su in ya so su kwace zalika wancanan ka ai irlaluhum batan su bi annahum cewa su qalu sun faɗa lillazina karihu ga waɗannan da suka kyamaci ma nazzalallahu abinda Allah ya sauka ai mulil mushriki na ga mushrikai sanu ukum da sannu za mu yi muku biyayya fi ba al'amari a cikin sashen al'amari ai la mu'awanati za mu taimaka maku ala adawatin nabi sallallahu alaihi wa sallama bisa ga yin kiyayya da annabi mai tsira da aminci wata sidiqin nasi da kuma daure mutane anil jihadi daga barin yaki ma'ahu tare da manzon Allah qalu zalika sun faɗi haka sirran asirce fa azhara Allah ta'ala fa azharahu Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya bashi rinjaye wallahu ya ubangiji ya alamu asrarahum ya san abin da suke yi da kowe ya zo da fatayla hamzati da yamma alhamzan nan fataha jam'u sirrin shine jam'i na sirri wajen kasriha ko kuwa a mata kisra masdarin wannan masdari ne
فكيف إذا توفتم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
فكيف حالهم يا حالن suke kasancewa idza tawaffatuhumul malaikatu idan malaiku suka zo suka karbi rayukan su ya lare buna suna dukan wujuhun fusaken su halin wannan hali ne da kace ya larubuna minal malaikati wa adbarahum kuma na suna dukan bayansu ai zuhurahum bayansu jama qami'a da guduma min hadirin ta bakin karfe ذلك بأنهم تبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأهبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله ضغانهم
zalika wancanan ka aya tawafi mutuwan nan alal halatul mazkurati bisa ga hali da aka ambata bi annahum dan cewa su ittaba'u sun bi ma a haɗallahu abin da ya sa suka game da fushin Ubangiji, wa karu kuma suka kyamace da luwanuhu neman yarda Allah, ayyala amal shi ne aiki bai ma yurlihi da irin abin da Allah ya yarda aikata, ba a haɓaɗa malahum sai Allah ya ɓata aikinsu, an hasiban lazina fi qulubihim maralun koko waɗannan da ke da kokwanto a zukatansu suna zato allan yahudijallahu ala ganahum Allah ba zai fitar da gabar zuci a cikin zukatansu ba yuzhira wai ba zai bayyanar da aqaduhum kwatan da suke yi ba alan nabi sallallahu alaihi wa sallama ga ma'aiki mai tsira da aminci wal mu'minina da sauran mu'minai walau ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيميهم ولتعرفنهم في لعن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أكباركم
ولو نشاء الله يشي دامنسو la'arayna kahum lalle da mun sanar da kai su a arrafana kahum da mun sanar da kai su wa kwararatan lamu an kwanko walami a nan fi a cikin cewa fi fala arafatahum da sannu za ka san su bisimahum da irin alamomin su ai alamatihim shine alamarsu wala ta'rifannahum wallahi lalle za ka san su alwawu wawi da ta ce wala ta'rifannahum ya zo lil qasami domin rantsuwa mahzufun abin shafewa ne kuma ba da ha abin da ke bayan ta jawabu shine jawabin rantsuwa fi lahanil qawli a cikin zance wanda yake yasashe ai ma'anahu ma'anar shi za ta kallamu in sun yi magana inda ka nan inda kake da an yi arrilu cewa su bijire da ma fihi ta hajjina amurla musulmina ga abin da firgita al'amuran musulmi ke zamowa ciki wallahu Allah ya alamu amalakum Allah ya san aikin da kuke yi wala nabulu wannakum da sannu za mu jarabce ku la tajarannakum lalle da sannu za mu jarabce ku bil jihadi da yaƙi wa gairihi da wani yaƙi hatta na alama har mu yi sani ilma zuhurin sani na sakar sarari almujahidina musamman su fita yaƙi min kuma daga cikin ku wasabirina da waɗanda suka yi haƙuri fil jihadi a wajen yaƙi wa gairihi da wani wannan wani buluwa aina zuhira a barakum za mu bayyanar da labaranku nan ɗa a cikin na biyayyar da kun yi wa isyanikum ko ko saban da kun yi fil jihadi a wajen yakin nan wa gairihi da wani ne ya zo bil ya'i wan nuni fil af'ali salasata a cikin fi'ili guda uku innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqu rasula min ba'di ma tabayyana lahum al-huda لن يدور الله شيئا وسيهدئ أعمالهم
إن الذين كفروا سندي وأن سكا يبتلشي وصدوا سكا توشي عن سبيل الله دقبال انتفرك الله أي دريك الحق شيني هنيا تجسيا وشاق الرسول suka saba ma manzon Allah ai halafu suka saba mashi min ba da ma ta bayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana gare su huwa ma'anar sabila shine ma'anan nan na tafarki lan yaluru la shay'a ba su iya cutar da Allah da komi wa sayyahu bidu amalahum ai da sannu zai bata aikin su ya budiluha zai bata ta min sadaqati kamar sadaqar da sun kai wa na hawa hada abin da ya kamata ita fala yarawna laha fil akhirati sawaban ba su samun sakamakon lada ga aikin da suka yi ranar lahira ya ayyuhal ladina amanu adi'u Allah wa adi'u rasula ولا تبدلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم يا أيها الذين آمنوا
nazalat wannan aya ta sauka fil mu'minina ga masu ciyarwa min ashabi badar daga ma'abuta yakin badar aw fi qura yazata ko bani qura yazata wannan lira da kabinan na liru ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda ne imani da Allah adi wallaha ku ma Allah biyayya wa adi wa rasul ku zuman zuwan Allah wala tubdulu amalakum kada ku bata aikin da kun kai bil ma'asi da sa'o masalan ga misali innal ladzina kafaru kaga waɗanda suka yi aikin kafirci wasaddu an sabilillahi suka tsara mutane daga tafarkin Allah ay dariqihi shine hanya Allah wa huwal huda ita ce shari'a summa matu sannan suka mutu wahum kuffarun suna kafirai falam yaghfirallahu lahum Allah baya yi masa gafara nazalat wannan ta sauka fi ashabil qalibi fala tahinu kada ku yi rauni talaqufu kada ku yi rauni wata da ku kuna kira ila salmi zuwa ga gyara ya zo bi fata hisina wa kasiraha ai sulhi shine yin gyara ma'al kuffar tare da kafirai idza laqitumuhum in kun gamu da su wa antumul a'launa ku ne mafi ɗaukaka daraja ku muminai da zafa minuhu an shafe gare shi wawo shi ne wawon lamar fi'ili na lami na fi'ili al agalabu na ku ne masu rinjaye alƙahiruna kuke da rinjaye akan kafin rai wallahu ma'akum Allah na wallahu ma'akum walan yatirakum a'malakum inna al-hayatud dunya la'ibun wa lahum وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم
wallahu ma'akum Allah na tare da ku ku mu'minai bil auna da gudunmuwa wannan sirrin nasara walan yatarak ayyan qusukum amalakum ba ya rage maku lada aikin ku ai sawaba ha sakamakon lada innamal hayatud dunya kaga dai ita da rayuwar duniya ga al-istigalu biha shagaltuwa da duniya la'ibun wasa ne wala hawan da rabkanwa wa in tuminu in kun yi imani wa tattaqullaha kuka ji tsoron Allah to wa zalika yin haka min umurul ahirati yana daga al'amuran lahira yutikum ujurakum sai Allah ya ba ku sakamakon lada aikin ku wala yasalukum amwalakum ba ya tambaye ku dukiyar ku jami'a ha baki dayanta bal ba haka ba azzakatul mafarulata ku dai ba da zakkar da aka farlanta muku fiha a cikin wannan dukiya da an ka baku in ya tsalukum fa yufikum tabakalu wa yukhrij adganakum أهأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يوكل ومن يوكل فإنما يوكل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم
in ya sa'alkumuwa in ya tambaye ku akan dukiyar nan fa yawtukum yana kai matuƙa yubalik yana kai matuƙa fi talabiha a cikin neman wannan haƙi na shari'a tabahalu kuna yin ruwa wa yuhrijul buhula ala zanakum wannan ruwa kuna ganin wai ta za ta fitar da abin da ke kwafe a cikin zukatanku lidinal islami ga addinin musulunci ha antum ya ha wala ya ku waɗannan ku falka to da auna ana kiran ku litunfiku don ku ciyar fi sabilillahi a tafarkin Allah ma furila alaikum abinda an kafarlanta gare ku wa minkum yana daga cikin ku manya bahal wanda ke rowa da abinda Allah ya bashi manya bahal wanda duk yayi rowa fa inna ma ya bahalu an nafsihi yayi ma kanshi da kanshi rowa ne yuqalu ana cewa bahila alaihi wa anhu yayi ma kanshi da kanshi rowa wallahu laganiyyu Allah shine mawadaci an nafakatukum daga barin ciyar wannan taku wa antumul fuqara'u ku ne mabukata ilaihi zuwa ga Allah wa in ta tawallau in sun ba da baya an da'atihi daga barin biyayya gare shi yastabdil qauman sai ya canza wasu mutane gaira kuma sun ku ba ku ba ai ya ji alahun badalakum sai ya sanya su su zama musanyanku sun mala'iku nu amsalakum ko ba za su zama tamakakku ba fit tawali a cikin jerantawa an da'atihi daga barin ya mai biyayya bal ba haka ba mu fi ina lahu za a samu masu biyayya gare shi azza wa jalla mai girma da buwaya سورة الفتح مدنية وآية وعشرون آيات بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
سورة الفتح مدنية تسع وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم إن مو إن جاء الله fatahana laka ya rasulullahi mun yi maka buɗi alaina mun zartar da hukunci bi fatahi makkata da cin garin makka wa gairaha da waninta al mustaqbali ga abin da zai fuskance mu nan gaba a na watan na rinjaye bi jihadika da irin kokarin yakin ka fatahan buɗi mubinan wanda yake mabayyani bayyanan mabayyani zahiran wanda yake tsakar sarari li ya gafira lakallahu don Allah ya gafara gare ka bi jihadika da fita yakinka gama ta kaddama abinda ya gabata min zambika daga zunubin al'ummaka gama ta ahara da kuma abinda ya jinkirta minhu daga laifukan nan litara gaba ummataka ya rasulillahi don ka faɗaitar da al'umma kafin jihada a wajen yaƙi wa huwa mu'awwalun wannan abin fassarawa ne da ismatul anbiya ga tsari irin na annabawa alaihi musallatu wassalamu wanda tsira da amincin Allah sun ka tabbata ga annabawan nan bi dalilil aqali da dalili irin na aiki da hankali alqadi na yankewa hukunci من الذنوب daga barin zunubai wallamu lami ta zo lil illati domin domantawa alga'iyatu wadda take ta jefarwa fama da huluha mashiginta musabbabun mai dalili ne la sababun ba dalili ne na zaman kanshi ba wayo tiyamma ni'matuhu in'amuhu alayka yana cika ni'imomin shi zuwa gare ka bil fatahi da budi al mazkuri wanda yake an ambace shi ko ya hadiyaka yana shiryar da kai biyi da shi saraɗan ga tafarki ɗariƙan hanya mustaƙiman wanda take madaidaiciya yusuf bitika zai tabbatar da kai alaihi akan tafarki na daidai wayan islami shine addinin musulunci وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله به كما الله zai taimake ka da shi nasaran taimako azizan wanda yake mabuwayi za'izin ma'abucin girma la zulla ma'ahu wanda babu kaskanci cikin girman wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
هو الذي شيدين سركن anzalal sakinata wanda ya saukar da natsuwa a dumani na ta shine natsuwa fi qulubil mu'minina azukatan mu'minai li yazdadu imanan dan su ƙara bayar da gaskiya ma imanihim tare da imanin su na farko bi shara'i addini da shari'o'i na addinin musulunci kullama nazala wahidatun minha ko da yaushe shari'a ta sauka guda ɗaya daga ciki amanu biha sai su ce sun yi imani da wannan hukunci minha yana daga cikin ayoyin da suka yi imani da su aljihad shine fita yaki don ɗaukaka addinin Allah walillahi junudus samawati wal arli rundunar sammai da ƙasai sun tabbata don na Allah ne walau arada nasara dinihi da ya nufi taimakon addinin shi ga gairikum da wasunku la fa'ala wallahi sai Allah ya aikata haka nan wa kana Allah ubangiji ya kasance aliman masani ne da halqihi da halittashi hakiman kuma gwani ne fi sun ihiya cikin aiki ne ai lam yazal Allah bai gushe ba muttasifan yana ajin sifantawa bi zalika da wannan ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ليدخل المؤمنين دون يشجد مؤمنين مذا والمؤمنات مؤمنين ماتا wannan muta'alliqun mai rataya ne bi mahazufin da abin sharewa aya amara yayi umarni bil jihad da yin yaki ga mu'minai maza da mu'minai mata yayi musu tanadin jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda ƙoramon ruwa ke gudana a ƙarƙashinta halidina suna masu dawwama fiha a cikin aljannan nan wa yukaffira anhum sayyi'atihim kuma yana karkare musu laifukan su wa kana zalika wannan ya kasance fauzan rabo ne aziman mai girma inda Allah wajen ubangiji Allah wa yu'azzibul munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati zanina billahi zanna saw عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مسيرا
ويعذب المنافقين ألا أنا عذبت دا منافق أي مذا والمنافقات دا منافق أي ماتا والمشركين دا مشرك أي مذا والمشركات دا مشرك أي ماتا الظانين بالله وأن فكي زتو ألا ظن السوء ممونا زتو يازو بفتح السين ولمها في الموالئ الثلاثة أتكم بقوقوا أوكو zannu wai su munafikai maza da mata da mushrikai maza da mata sun yi zafan annahu cewa shi Allah la yansur Muhammadan ba zai taimaki annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama wal mu'minina kuma sun yi zaton wai Allah ba ya taimakon mu'minai alaihim da'iratu sau'i mummunan kewayo ya tabbata gare su bizulli shine za su game da kaskanci na azaba wal azabi da azaban wuta wa galiballahu alaihim Allah ya yi fushi da su wala anahum ya tsine masu albarka aba adahum ya nisanta su daga rahama wa addalahum jahannama ya yi masa tanadin wutar jahannama wa sa'ad masira makoma ko ta yi muni tun da ta zama wutar jahannama ai marja'an wannan makoma ta yi muni ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ولله جنود السماوات والأرض فنبدنا السمي دك أسيا تبت دكنا ألاني وكان الله Allah ya kasance azizan mabuwayi ne fi mulki a cikin mulkin shi hakiman kuma gwani ne fi sun'ihi a cikin aiki ne ayyalam ya zal Allah bai gushe ba muttasifan yana ajin sufantawa bi zalika da wannan inna cewa mu in ji Allah arsalnaka ya rasulullahi mun aiko ka shahidan kana mai shaida ala ummatika ga al'ummaka fil qiyamati ranar alqiyama wa mubashiran kana mai yin bishara lahum ga su al'umma kafin duniya a zaman sa na nan duniya kana ya masu albishir bil jannatin shiga gidan aljanna wa naziran kuma kana mai gargadi munziran kana mai gargadi muhawwifan kana mai ba da tsoro fiha a cikin ta gama amila su'an ga wanda duk ya aikata mummunan aiki kana ba shi tsoro bin nari da wutar jahannama yu'minu billahi لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا
لتؤمنوا بالله دون كي إيماني دا الله ورسوله دا منظان الله يازو بالياء والتاء كو لتؤمنوا كو ليؤمنوا فيه أتكيني وفي ثلاثة أدكم وريري ودا أكو بعده دا ذات زوبايا وانا ويؤذروه شيني سجن وماشي ينصروه ستيمكيشي wafi kira'atin a cikin wani karatu ya zo bi za aini a ce wayo azzizuhu ma alfauqani yake tare da fauqaniya wayo waqiru kuma su girmama shi wa azzimu su girmama manzon Allah wallamiruhuma lamirin su yana komawa ne lillahi ga Allah a girmama Allah hawli rasulihi ko ko a girmama manzon Allah wayo sabbihu kuma su tsalakake shi ayillaha tsalakake ubangiji bukuratan safiya wa asilan da marece ya zo bilgadati da safiya wani ashi da yamma innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi ومن أوفي بما آهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما إن الذين سندي ودنن يبايعونك كي مبايعة تارد كي أي بيعة الواني شيني مبايعة ترجيجين يا دير دا يلو هديبية تشند أكي أهديبية إنما يبايعون الله أي سنما الله مبايعة huwa shine nahwa man yu'i rasula faqad ada Allah duk wanda ya bi manzon Allah shine ya bi Allah yadullahi karfin ubangiji fauka aidihim yana birbishin hannayensu allati ba ya uha bi annabi sallallahu alaihi wasallama wannan da suka yi mubaya'a da ita ga ma'aiki mai tsira da aminci an huwa ta'ala cewa shi Allah madaukakin sarki mudali'un mai tsinkaya ne ala mubaya a tunar ga mubaya adda sun kai bai jazi yau zai musu kyakkyawan sakamako alayaha akan sun yi annabi mubaya man na kasa wanda ya warware da kalala bai'ata ya warware wannan mubaya fa inda ma yankusu wannan ya warware ne ya raji wa balu na qalihi ala nafsihi ai musibar warwarewar za ta koma kan shi ne man aufa wanda ya cika bi ma ahada alaihi Allah da abin da ya yi ma Allah alkawari fa sayyutihi da sannan Allah zai ba shi ajaran lada aziman wadda take mai girma ya zo bil ya'i wan nuni sai ya kula la لا يقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا
sayakulu laka almuhallafuna da sannu masu jinkiri suna faɗi gare ka min al-arabi daga larabawan kawai hawala al-madina ta can gefen garin madina ayyul lazina hallafahum Allah su ne waɗanda Allah ya kaddare su da jinkiri an su hubatika daga tafiya tare da kai lamma ɗalabtahum lokacin da kan neme su liho rujuma aka cewa su fita tare da kai ila makkata zuwa makka haufan don jin tsoro min ta'arul kwarai shilaka daga bijire wannan na kwarai shawa da suka yi gare ka amal hudaybiya shekarar da aka yi yakin hudaybiya ya za raja'ata in ka dawo min ha da gare ta sai suka ce shagalatna amwaluna dukiyoyin su suka shagalatar da mu ba mu fita mun tafi tare da kai ba annabi ba haluna haka nan iyalin mu sun shagalatar da mu alal huruji daga barin fita mu aka tare da kai fastaghfir lana Allah ka nema mana gafara Allah min tarkil huruji mu aka na mun ki fita tare da kai qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace mukazziban lahum Allah na ƙaryata wannan magana da suka faɗa cewa wai dukiyarsu da ahali suka hana su fita ya ƙuluna Allah ya ce suna faɗa ne bi arsanatihim da harshensu ai min talabil istighfari na cewa annabi ka neman masu gafara wa ma qablahu da abin da ya zo gabanin wannan ma laysa fi qulubihim abin da suke faɗa ba shi ne a cikin zukatansu ba kawun kazibuna Allah ya ce waɗannan makaryata ne fi ita zarihim a cikin kafa hanzari da suke gaban ka annabi qul ka faɗa faman wane ne ai istifhamun wannan tambaya ce da kace faman ta zo ji ma'anan nafi da ma'anan na korewa ai la ahada babu wani ɗaya ya maliku lakum shay'an da zai mallaka muku wani abu min Allah daga Allah in arada bikum laran in Allah ya nufi cuta gare ku ya zo bi fatahi ladi wala niha ko ay fataha ko ay rufa aw aw arada bikum naf'an ko ko in yin nufi amfanar da ku ba mai hanawa bal ba haka ba kana Allah Allah ya kasance habiran Allah masani ne amma amaluna ga duk abin da kuke aikatawa ai lam yazal Allah bai gushe ba mutasifan yana abin siffantawa bi zalika da wannan bal bal zanantum an lan yanqaliba rasula wal mu'minuna ila alihim abada wa zayyana zalika fi qulubikum وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بل ba haka ba ya zo filmaula aini a cikin wurare biyu lil intiqali ya zo domin shiranta min garalin daga wannan bukatuwa ila har zuwa wata bukata zanantum kun yi zaton wai allan yankali ba rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan wai annabi in ya tafi da shi da muminai har abada ba za su dawo gida ba za a kashe su wazo yana zalika fi qulubikum an kawata wannan a cikin zukatanku ai annahum cewa su yusta'saluna za a tumbuke su bil qatl da kisa fala yarjuna ba za su dawo gida ba wazanantum kun yi zato zanna sau'i mummunan zato haza wannan wa gairuhu da wannan wannan wa kuntum sai kuka kasance kauman ku mutane ne bura waɗanda suke halakakku jam'u ba'irin jam'i ne na halakakke ai halikina ku halakakku ne inda Allah a wajen Allah bi hadha zanni saboda wannan mummunan da so da kuka yi mu annabi da sauran mu'minai man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira
wa man lam yu'min wanda duk bai ba da gaskiya ba billahi da Allah wa rasulihi da manzon Allah to fa inna cewa mu in ji Allah a atadana sa'iran mun tanadi wuta mai tsanani lil kafiri na ga kafirai naran ita ce wuta shadidatin mai tsananin zafi walillahi walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa kana Allahu ghafuran rahima
mulkun samawati mallakan nan na sammai wal ardi da ƙasa lillahi duka na Allah ne ya gaferu Allah yana yin gafara liman ya sha'u ga wanda ya so ya mashi gafara wa yu'azzibu kuma yana azabtar da man ya sha'u wanda ya so ya azabtar wa kana Allah Allah ya kasance gafuran mai yawan gafara ne rahiman mai yawan jin kai lam yazal bai gushe ba mutasifan yana abin sufantawa bai ma zikira da abin da an ka ambata سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
sai ya muhallafuna da sannu waɗannan da suka yi jinkirin fitan nan za su faɗa ayal mazkuruna waɗanda muka ambata can baya za da laqatum idan kun ka zabura kun ka tafi ila maganima zuwa ga ganiman nan ta yaƙi hiya maganima haibara shine ganimar yaƙi da aka samu ta yaƙin haibara litahuzuha dan ku riko ganiman nan zaruna sai ka ji sun ce wai ku kyale mu kuturukuna ku rabu da mu na tabi'ukum mu bi ku mu tafi lina afaza minha mu ma dan mu karbuta mu ganima yuridu na bi zalika suna nufi da wannan manufa tasu an yi baddalu kalamallahi su canza zancen ubangiji wa fi qira'atin aka ce kalimar layi da kasarar lami da yama lamin nan kisara ay mawaɗi da hu shine narkon shi daga na'ime haibara da gani mumin nan na yakin haibara ga ahlul hudaybiyati mutanen hudaybiya ha sakan su kadai qul ka fada lan tattabi'una kada ku bi mu kazalikum haka nan dai kuke qala allah Allah ya faɗa min kabla tun gabani ai kabla audina gabanin dawowan mu fa sai kuluna da sannu za su faɗa bal ba haka ba ta su dunana ai kuna ya mana hasada ne an nusiba ma'akum kuma ku ce wai yanzu mu raba tare da ku min aljanaimi na riba yakin nan qultum zalika ai kun faɗa haka nan bal ba haka bane kanu sun kasance la ya huna ba su fahimta komai min addini na addinin Allah illa qalilan minhum sai yan kaɗan daga cikinsu qul lil muhallafina qul lil muhallafina min al a'rabi satad'una ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tudi'u yutikum lahu ajran hasana qul lil muhallafina من الأعراج
قول يا رسول الله كفدي للمهلفين وأن سك يزين كذي من الأعراب دجال ربان قوي على مذكورين وأن أك أنبتا اهتبارا تنجربا ستدعونا أيضا سنزا أكراكو إلى قوم zuwa ga mutane uli ai a sahabi ba a san shadidin ma'abuta tsanani wajen yaƙi kila aka ce hom su ne banu hanifata banu hanifata sahabul yamamata su ne ma'abuta yamama wakila aka ce farisawan rumu farisawa ne da rumawa to qatilunahum za ku yaƙe su halun wannan hali ne muqaddaratun abin qaddarawa hiya lamad'u shine abin kira ilayha zuwa gare ta fil ma'ana a cikin ma'ana awhum ko ko su yuslimu na za su miƙa waya fala tu qatiluna kada ku yi yaƙace ne ya tsakanin ku da su fa in tudiu in sun yi biyayya ila qitalihim zuwa yakin su yutukumullahu ajran hasana sai Allah ya ba ku sakamako na lada wanda yake mai kyau wa in tatawallaw tawallaw kama tawallaytum min qablu yu'adhibukum azaban alima wa in tatawallaw in kun ba da baya kama tawallaytum kama yadda su sun ka ba da baya min qabla tun gabani yu'adhibukum Allah zai muku azaba azaban azaba aliman mai radadi mu ulaman wanda take abin radadawa laysa ala la'ni harajun ولا على الأعراج هرج ولا على المريض هرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما
ليس على الأعمى هرج shi makaho dan bai fita yaki ba baya da laifi wala alal araja harajun haka nan gurgu ba ya da laifi dan bai fita ba wala alal marili harajun marar lafiya dan bai fita ba ba ya da laifi fi tarkil jihadi a barin fita yaki wa man yudi illaha wanda duk ma Allah biyayya wa rasulahu da manzon Allah yudihilahu jannatin zai shigar da shi aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda koramun ruwa suke gudana a karkashin ta wa man yatawalla wanda ko ya da baya ba yabin Allah ba yabin manzon Allah ya azibhu Allah ya ce zai mashi azaba ya zo bil ya'i wan nuni azaban azaba aliman wadda take mai radadi alhamdulillah